الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الخميس شابيو جواتن جماد الأولى جرم مائكي صلى الله عليه وسلم كرا دبو دايرة اليهود داربين شدة za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fi nahawi wallafar babban malami al'allamatu ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala da shi ne darasi na bakwai za mu tashi a shafi na goma sha shida babul fa'ili ina jin nan za mu tashi ko? to malam ya ce wa huwa marfu'un abadan na hauƙama zaidun wa zahabat hindun wa tsala'ati shamsu wa in shi ita ƙulta tsala'a shamsu to malam ya ce wannan babi shi ake kira da babul fa'ili idan an ce alfa'ilu a luga ana nufin mai aiki wanda ya tsayu da yin abu shi ake kira da alfa'ilu to shi za magana a kansa bayan an yi magana a kan alfa'il aikin karan kansa to ba zai ka samu aiki babu wanda yake ya tsayu da yin aikin ba aiki bai samar da kansa to wanda ya samar da aiki to shi ake kira da alfa'ilu so hukuncinsa to wannan kenan a takaice wasu kuma malaman nahawu sukan ce huwallazi taqaddamahu fi'ilun shine duk wani abu wanda fi'ili ya gabace shi to ana kiransa da fa'ili don asali to akan fara kawo fi'ili sannan fa'ili ya biyo bayansa mubasharatan ba tare da wata fasila ba والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل kamar da ibn malik yake fada asali fi'ili to ya zamo haɗe tare da fi'ilinsa ba a raba su ana faɗin fi'ilin to sai fa'ili shi kuma almafi'ul wanda za mu zo kansa wanda shi aiki ya faɗa a kansa shi kuma a raba shi tare da fi'ili wannan shine al'asulu amma wasu dalilai sukan bayu a raba fi'ili da fa'ili ko kuma a akasa a haɗe fi'ili da maf'uli wanda duk za mu zo kan wannan insha Allah to sai bala ya faɗi hukuncin la'irabinsa tun da yana daga cikin almarfu'at afuwan almu'rabat yana daga cikin waɗanda suke mu'rabai sai ce wa huwa marfu'un abada shi fa'ili har abada marfu'i ne harafinsa na ƙarshe rufu'a ake mishi wannan shi ne ƙa'ida ba inda fa'ili ke zuwa aka san haka shi yasa mala ya ce maka abadan so da haka in ka ga wani ya yi fa'ili saɓanin haka to ko kuskure ko jahilci bai je makaranta ba ina fatar an gane yana cikin irin waɗanda ba su iya karanta karatu sai an yi wasali to shi kaga wannan babu mamaki don ya yi mafa'ili na suba ko ya yi mai jarra ana samun wannan to wannan sai a ce ya fada cikin kuskure ko kuma rashin karatu da ya kamata ya je makaranta malamai su koya masa da in ka san wannan ilimin to baka bukatar wasali wasali zai bata ma lokaci ne jishe sa ce maka wa huwa marfu'un abadan kuma wannan ittifaki ne na malaman nahau dukkan su sun ijma'i kan haka ba wanda ya saba ba wanda yake da ra'ayin cewa ai ana iya masa nasba ko ai masa jarrabawu kowa haka ya faɗa duk yanayin da ya zo ta marfu'un ne nahau ina misali kamar ka ce kama zaidun zaidu ya tsayu to kama shine fi'ili tsayuwa ya tsayu ko yawwa zaidun kaga shi ka siffanta da mi tsayuwa saboda haka zaidu ya zamo fa'ili kama shi kuma ya zama mi yawwa to wannan kenan saboda haka anan haramun ne ka ce kama zaidan ko kama zaidin wannan haramun ne Eh, in ma ka yi koda da mantuwa ne to sai ka yi istighfari haka an karwaito daga magabata in suka yi kuskuren wasali to za su yi istighfari sannan sai su gyara Eh, ba yadda mu muke yi ba mu wasu gyara kawai suke yi sai su wuce ba sa majin cewa sun ɗanyi wani abu eh eh, to wannan ana magana wai bisa kuskure irin kila sabakon lisan ko gaggawa ko hankalinka ya je wani gurin shi ne ake magana Shi wanda bai zauna makaranta ba kaga dama shi ba a ce ya karanta ba a gashi in ya kutsa kai ne to azaba kawai za a yi masa to shi ne kama in ka zo irabi ka ce fi'ilun madin ko dama mun yi bayani cewa alfi'ilun madi huwa ma dalla ala hudusi ala hudusi ko ala husuli shay'in fi zamanin sabiq ko fi zamanin madi duk labazin da yake nuni kan cewa wani abu ya auku a zamanin da ya wuce a gani da shi ake kira da alfi'ilul madi to zaidun sai ka ce fa'ilun marfu'un gashi can baya mala ya gaya maka dama ya ce maka wa huwa marfu'un ka gani ba ba sabawa wa zahabat hindun hindu ta tahi hindu ta tafi kaga zahabat eh asluhu zahaba ne sai aka kawo ta utanis eh wanda zamu yi bayani akan ta to hindun ita ce mi yawwa saboda ita ta yi mi ta yi aiki to wannan haka aiki saboda haka duk sanda kaga irin wannan larabcin abinda za ka faɗa kenan na farkon fi'ili mai bi masa fa'ili za a zo kan wanda aiki zai fada a kansa to sai ka ce zahabat sai ka ce zahaba fi'ilun madin mabniyun على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء تاء التأنيف مبني على السكون لا محل لها من الإعراب اتبعت دون محلي akan kawo ta ne saboda wani dalili wanda malam ya faɗi zai ishara zuwa gare shi hindun sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو صحيح الآخر وطلعت الشمس رانا تابل وإن شئت ماليتي إن كقداما سيكا تشير تاؤن كتي قلت كتي طلع الشمس بلد طلعت أه؟ to me yasa ya wannan magana a su malamai na nahawu bayan sun bibiye maganganun larabawa sai suka fahimci ita wannan ta'utanis din nan to sukan sa ta ga fi'ili saboda yayi a yi maka ishara kan cewa wanda ya tsaye da aikin nan mace ce mace ce wanda shi ake kira da al-mu'annas lafazi wanda ka nuna mace shi ake kira da alma'annas to idan ka ambaci fi'ili kuma kana son ka faɗi fa'ili kuma sai zan fa'ilin nan mace ce to sai ka ɗauko ta'utta a nesi sai ka ƙara ta ga fi'ili amma ana sa ta ga fi'ili mazi ita wannan kenan sai ka ƙara ta a ƙarshe shi yasa ce ce zahabat asluhu zahaba kaga sai aka ƙara ne ta'u kenan hindu shi ya nuna mana cewa mace ce ba namiji ba ne saɓanin ƙama ba a ce ƙamata ba saboda mi zaidun namiji ne ba bace bace to shi al-mu'annas dinnan kashi biyu ne akwai wanda yake mu'annas haƙiƙi na haƙiƙa in sun ce mu'annas haƙiƙi shine wanda yana da al'aura ta mace mutum ne ko dabba ne inda yana da farji to shi ake kira da mu'annas haƙiƙi to shi wajibi ne a sa mai wannan ta'un ɗin kamar yadda ya ce zahabat hindu saboda hindu mu'annas ne haƙiƙi akwai kuma majazi me suke nufi da majazi shi kuma larabawa sun ba shi hukuncin mata amma bai da al'aura irin ta mata kamar rana eh ko ba haka ba kamar wuta wuta a wurin laraba mace ce amma tana da al'auran mata kamar gida addaru addaru a wurin laraba mace ne amma tana da al'auran mata to shi irin wannan shi kake da zaɓi in ka ga dama ka samu fi'ilinsa waccan ta'un in kuma ka ga dama ka cire ta to kun ji dalilin da malam ya ce wa ɓala'ati shamsu wa in ita ƙulta ɓala'a shamsu yanzu shi wancan na farko bai halatta ka ce zahaba hindun ba saboda shi mu'annas ne haƙiƙi amma a shamsu kaga mu'annas ne majazi yawwa to kawai za ka kalla in wannan abu yana da al'aura ta mata shi ke in bai da ta mata to kana da zaɓi in ka gara ma ka sa ta'un in kuma sauri kake yi sai ka cire ta'un ɗin ka taɓa ta ma lokaci sai ka yi ta zarce ko sai ka yi ta zarce to shi za ka ga alƙur'ani kowace yana amfani da ita saboda bayani akan halacci da kuma cewa abu ne wanda yake wato ya yadu a wurin larabawa abu ne sananne a wurinsu sannan shi fa'ilin nan wani lokaci yakan zo mufaradi kamar yadda muka gani yakan zo mufaradi kamar yadda muka gani ko wani lokaci kuma yakan zo tasniya an gane shi fa'ili wani lokaci yakan zo jam'i yawwa to in ya zo tasniya da in ya zo jam'i shi ma akwai bayanin da malamai ke yi idan so kake ka ce misali hindu su biyu suka tafi kaga daban ne ko hinda ne za ka ce ko kana sun ka ce zaidu biyu sun tsayu sai ka ce zaidani kama zaidani zahabat hindatu mm. ko hindani afwan bukai ga jam'i ba mm. to wannan kenan to haka in jam'i ne misali kila zaidun kana sun kame da shi jam'u taksir mm. zayudu ko jam'ul muzakkar as-salim az-zaiduna yawwa to anan shi ma malamai suka ce kana da damar fi'ilin sai ka same ta'ut ta'anis musamman idan jam'u takasiri ne misali zuyudu to kana da damar ka ce ƙamat zuyudun zaidodi da yawa sun tsayu kuma shi ma kana da dama ka cire ta'un kamar irin hukuncin da suka bayar ga almu'annas alhaƙiƙi da almu'annas almajazi haka kuma koda musanna ne shi ma hukuncin da ɗaya ne za ka iya cewa ƙama zaidani amma idan jam'ul takasiri ne to kana da maka satawo amma in jam'ul muzakkar as-salim ne to ba sai ka satawon ba kawai za ka ce ƙama zaiduna ƙama zaiduna an fahimci wannan wannan in namiji ne kenan in mace ce kuma to za ka satawon kamar hunudun a shi kana damar ka cire in jam'ut takasiri ne eh kana iya cewa misali zahabat hunudun ko zahaba hunudun yawwa yanzu mayar da shi jam'ut takasir to yarin jayi ta'anisinsa na haƙiƙi in kuma kai jam'ul mu'annas salim tare da shi misali hindatun to wannan dole ka sa ta'u sai ka ce zahabat hindatun ba za ka ce zahaba hindatun ba wannan wajibi ne eh to shi yasa ibnu malik a yake cewa menene yake cewa wata'u ta'anithin talil madi talil madi idha kana li unsa menene malan kabar hadda ko eh malan kai rauni kenan malan yayi rauni eh kana li unsa ka abat hindun hindul aba eh yake cewa wato ita ta'u ta'anisi akan sa ta in lafazi mace ce akan sa shi akan sa mafi ili ta'u ta'anis kamar yadda muka yi bayani a baya shi ma ya ba da misali da hindu kamar ka ce abat hindun al'aza yawwa hindu ta kaurace ma duk wani abu wanda yake kazanta ne ko cutarwa ne to haka kuma a wani gum da ya zo yana magana in kuka duba babul fa'il shi ma ya yi irin wannan magana cewa wajen ridil fi'ila idza ma usnida lisnaini au jami'in kasara menene kafaza shuhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu yace haka in ka samu fa'ili yana jam'i musamman kuma jam'u takasiri to kana da dama ka sa masa wannan ta'un ko ka cire shine wajen ridil fi'ila idza ma usnida ka tuɓe fi'ili na farko daga wannan ta'un da kuma mayar da shi fi'ilin jam'i ba za ka mayar da shi jam'i ba saboda haka a nan wato ba za ka ce ƙamu zuyudun ba ko zaiduna ƙamus zaiduna ba za ka faɗi haka ba ko ka ce ƙamas zaidani shi ba za ka faɗi haka ba da fatar an gane sai ka mayar da wannan fi'ili mufuradi kawai in ka zo za ka ce ƙama zuyudun ƙamas zaiduna shi ke don ya wadatar da kai ba sai ka mayar da shi jam'i ba yawwa saboda haka ba a kaka kalli fa'ili tun da kaga cewa ai jam'i ne shi ma fi'ilin sai ka mai da shi jam'i a'a ba a yin haka shi fi'ili ɗayan tashi ake yi sai ce amma an samu akwai lugar da ake kira akalunil baragis su suna faɗan haka asali madadin faza shuhada'u to su sukan ce fazu a shuhada'u ko sa'idu a shuhada'u ko sa'ida a shuhadani su suna faɗa haka ita ake kira da lugatu akalunil baragis to wannan luga ce da'ifa akwai ta auren laraba amma dai ba ta da ƙarfi ba ta da ƙarfi saboda haka abin da ya fi kyau shine a ɗayan ta fi'ili haka shi ma mai mulha ya faɗa alhariri rahimahullahu ta'ala wa wahidil fi'ila ma aljama'a ka ƙaulihim sarar rijalu sa'a wa in ta sha'a fazid alaihi ta'a na hawishta kat'uratu na shita'a shi ma kaga ya irin wannan bayani na shi ibn malik rahimahullahu ta'ala tunan za mu kwana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ko an fahimci fa'ili to